نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منا ندعو ديما الله سبحانه وتعالى ودعت رحمة الله ya nuna mana wannan rana ta litinin 27 ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1446 wadda ya daidai da 23 ga watan bakwai ga watan shida miladiya tana 2000 da 23 da biyar da ashirin da biyar mun gode wa Allah abinda muka gabatar a baya Allah ya amsa mana Allah ya samu amfani shi ranar alkiyama abinda za mu dora Allah ya dacar da mu daidai Allah ya ba mu ikon amfani da shi Allah ya karba mana Allah ya samu wanye da wannan rayuwa lafiya kamar yadda aka ambata aka sanar yau insha Allahu mun dawo bakin darussanmu kuma na yau da gobe muna roƙon Allah ya yi riko da hannayen Allah ya tsaya mana Allah ya tabbatar da mu akan daidai yau za mu gabatar da darasi na goron sallah da muka yi mishi take da shiriya da bata a bayyana shari'a da bata a bayyana su yana daga cikin rahamar da Allah ya mana shine bayyanar mana da shari'a da kuma bayyanar mana da bata yana daga cikin abinda duk wani musulmi da ya yi imani ya kamata ya dinga godiya ma Allah akai bayyanar da shari'a da Allah ya yi da kuma bayyanar da bata da Allah ya yi. Babu wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala zai ma bawa kamar ya bayyanar mishi da waɗannan hanyoyi guda biyu. Yana daga cikin abinda da yawa cikin musulmai ya subce musu shine sun yi imani da Allah. su musulmai ne sun yi imani da ranar ƙarshe amma ba kowa ke daga ido ya ga girman dace da Allah ya mishi na musulunci ba kuma kowa ke ganin girman halakar da take cikin bata wajibi ne akan kowane musulmi ya dinga tuntuntuni makansa bita makansa game da shiriya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyanar da ita mabayinsa. Ya yi godiya ma Allah, ya yi nazari game da ɓata da aka bayyanar da ita kuma aka tsoratar da shi game da ita. Shirya a bayyane yake, ɓata a bayyane yake. shi yasa Allah yace li yahlika man halaka an bayyina li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina Allah yace wanda zai halaka to zai halaka ne a bisa hujja zai zai halaka ne a bisa dalili hakanan wanda zai rayu rayuwa ta imani Allah ce shi ma an buɗe mishi hanya da zai rayu a bisa dalili jama'a mun fahimta ya zam yana daga cikin abin tsoro da kake tsoro shine bata yana daga cikin alkhairi mafi girma daga cikin alkhairan da kake roƙo kake fata shine tsayuwa akan doron shirya Allah a cikin Alƙur'ani yake cewa لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ya ce, Laƙad manna Allahu alal mu'minina, Allah ya ce, Hakika Allah ya yi baiwa wa mu'minai, ya musu ni'ima, ya musu goma ta arziki. Iz ba a safihim rasulan min anfusihim ta yadda ya aiko musu manzo daga cikinsu kuma jinsinsu, ya tulu alaihim ayatihi wannan manzo yana karanta musu ayoyin Allah. Allah ya ce na muku gata. za ka samu idan mutum bayi da lissafi duk abinda yake gudanarwa a rayuwarsa a jiharsu ko a ƙasarsu bayi da wani connection na nesa ko na kusa da gwamnansu amma wataƙila yana fata ya samu wannan connection ɗan ƙasa zai rayu a ƙasa ta kudu ko ta arewa ta gabar ko ta yamma ba shi da wata hanya na alaƙa da shugaban ƙasansu kuma yana fata. Allah ce sai na aiko manzo na bashi littafi saboda ku yi alaƙa da ni ta hanyar ayoyi. Allah ki kalli abu. Ƙofa a buɗe take ka yi alaƙa da Allah, alaƙa da Alƙur'ani, alaƙa da Allah. Allah ya magata ko bai ba. ya maka rahama ko bai maka ba wato fa Allah Allahn da ake faɗa Allah wanda ya halicce mu yake ruwan sama alqur'ani maganar sa ne kai kuma aka ce kai alaka da maganar an buɗa ma ko ba a buɗa ma ba an buɗa ba kowa ke kallon wannan abun da Allah ya yi wani alakarsa da qur'anin bayi ganin girmanta kamar kamar alakarsa da wani mai mulki ko wani mai kuɗi jama'a mun fahimta Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin hakika Allah yayi baiwa wa mu'minai yayi ni'ima wa mu'minai yayi gata wa mu'minai Allah me ya gatan yace id ba'atha fihim rasulan min anfusihim ta yadda ya tayar ya aiko musu da manzo daga cikinsu kuma jinsinsu wannan manzo yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su ya tsaftace su kafirci ne shirka ne miyagun ɗabi'u ne duk wanda ya siffanta da karantaswar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya baka sha'awa ko baka faɗa ba wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma sannan yana karantar da su alqur'ani da sunna Allah ya ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin duk da sun kasance kafin zuwan manzon kafin aiko wahayin suna cikin bata mabayyani baiwa ne ko ba baiwa bane to ka dinga nazari cikin irin waɗannan ayoyi kaga kai waye idan dama ko daraja ko alfarma ce za ta sa ka samu alaƙa da Allah wace hanya kake da ita na alaƙa da Allah amma cikin rahamansa da jin kansa da tausayinsa sai ya buɗe maka ƙofa ya ce kai alaƙa da shi kuma in ka ambace shi zai ambace ka in ka saurare shi zai saurare ka rahama ce ko ba rahama ba rahama ce babba idan mutum yana bibiyan alkur'ani da sunna yana bibiyan wahayi da Allah ya yi zai gamsu ba wadda zai iya mishi abin da Allah ya mishi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah na bada duniya ma wadda yake so da wadda bai so wadda ya kafirce mishi ya zage shi ya mai tarayya ya zagi annabinsa in dai duniya ce Allah ce zan ɗauka in bashi. Yuɗi duniya man yuhib wa man la yuhib na ba da duniya ma wadda yake so da wadda bayi so sai ce wala yu'ti dina wa fi riwaya wala yu'ti iman Allah ce amma bayi ba da imani bayi ba da addini illa liman ahabba sai wadda Allah ke son faman afahu Allahu ad-din faqad ahabbahu annabi yace duk wanda Allah ya bashi addini Allah yace ya nuna mai soyayya ya nuna mishi kauna ka dinga duba girman abinda Allah ya maka ka dinga duba girman abinda Allah ya maka ba wanda zai maka tankwacin sa da aka ce wannan addinin Allah yadkhuluna fi dinillah addinin Allah addinin Allah kai ka faɗi in ƙofa kake da ita ko alfarma ce ta ina kake da damar da za ka yi alaƙa da Allah ba ka da ita ka duba girman Allah ka duba rahamar Allah ka duba dukkan sunaye da sifofi na Allah da abin da Allah ya siffanta da su amma ya bar dama ka yi alaƙa da shi ya ma ko bai maka ba ya amma wani bai kallon wannan wani bayi ganin wani ita kanta shirya a kintsa ka a nuna maka tafarki a shiryar da kai ai rahama ce ta Allah shi yasa an Allah subhanahu wata'ala yake cewa annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin
أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله يتيو من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله يتيو بمعيكيك زواج الأمر كبسي دنجن كي قتالكي إتا شريع شرع الدين إيماني رحمة الله تي يدورك أكي duk hanyar da za ka ratsi duk hanyar da za ka ratse sai a dawo da kai ne idan ya yi bayani bayanin sai dai kake amma baka isa ka yi suka a bayanin ba in an ma bayani a kan shirka sai dai ka rufe ido wadda yake bokanci ma ya san abin da yake bai kyautata ba wadda zai yi harkan tsafi sai dai ya kangare amma Allah in ya nuna hanya ya ce shirya ce wallahi baka isa ka soke ta ba ta kowace fiska in ya nuna hanya ya ce bata ne sai dai ka yi tawaye in aka ma bayani akan sata duk rashin arzikinka dole ka yarda ba daidai ba ne sai dai ka kangare ka je kai idan aka ce ma zina ba kyau aka kwatanta maka da kanwarka ko yarka mahaifiyarka ko yarka dole ka yarda ba daidai ba ne sai dai ka kangare Allah in yayi bayani ba dama wani ya iya suka ya kawo gyara a ciki amma kai da aka ma haka amma rahama ko ba amma ba a maka wato mu zan masu kallon abin da Allah ya mana ta hanyar ba mu addini ta hanyar ɗora mu akan shari'a abin da yake faruwa malam Muhammad har wasa da addini da zaka ga ana yi wallahi rashin sanin kimar abin da aka ba mutum ai idan mutum ya san abin da yake ko jami'a ya je karatu ba zai yi wasa ba balle addini ba zai yi wasa ba balle addini rahama ce hanya ce ta tsira wacce aka ɗora mutane a kai duk lokacin da bawa zai bauɗe ya kauce Allah sai ya taro shi ya ce mishi ga hanyar da za ka bi ka wanye lafiya. duk hanyar da bawa zai bauɗe sai a ce inda kabin a bauɗen ka ratse wannan hanyar za ta kai ka zuwa ga halaka da ɗan da na sani. Tuna cewa rahama da jin ƙai na shirya da Allah ya yi wa bawa zai sa bawa ya ga girman abin da aka mishi hakan zai bayu gare shi ya girmama Allah. Tafiya ake yi tun daga lokacin annabi Adam alaihi salatu wasalam akan tauhidi ana kaɗaita Allah da bauta ba abinda bayi da su yi su more su dace su ribaci alkhairi wallahi kamar kaɗaita Allah da bauta shi Allah in dai hakkinsa ya fita naka zai fita. In haƙƙinsa ya fita, naka zai fita, amma ba zai yiwu haƙƙinsa bai fita ba, ko kuma ya muku abin da kuke so. Ana cikin tafiya, Allah ya ce, kanan nasu ummatan wahidatan.
Kanan nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله يتي كان الناس أمة wahidatan mutane sun kasance al'umma ɗaya akan hanya ɗaya aƙida ɗaya akan doron tauhidi haka ake tafiya fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin ana cikin wannan tafiya sai baraka sai ta taso waɗansu sai suka bauɗe kafirci shirka sai ya shigo shine a suratu yunus yake cewa wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan
fahtalafu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون وما كان الناس إلا أمة واحدة الله يقول متاني بس كسن تبفى الأمة ديا aƙida ɗaya shine kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta fahtalafu Allah ce sai aka samu baraka sai suka bare waɗannan sai suka faɗa shirka waɗannan sai suka tsaya akan imani ba an samu matsala ba ana samun wannan matsalar Allah ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin take Allah sai ta da manzanni suka zama masu bishara da gargadi ka gane maganar ba an ratse ba ana ratsewa Allah sai ya tada manzanni ce a je a daidaita sahun bayinsa. Akwai mai maka haka? Babu. Shi yasa da yawa ‘yan duniya da ba su more addini ba, ba su more wahayi ba, ba su more alkur'ani da sunna ba saboda sun ɗauka iya amfanin alkur'ani a lahira ne kawai saboda haka duk wanda ya ji ba zai yi addini ba sai ya aje qur'ani a gefe suna ganin iya amfanin sunna shine a lahira ne kawai saboda haka duk wanda ya ji shi dan duniya ne sai ya aje sunna a gefe inda sun bibiyi alqur'ani da sunna duniyar su ma da ta musamman ce da ta musamman ce saboda rayuwar bawa gaba daya Allah ya tsara mishi yadda zai gudanar a cikin alkai Allah ya ce to mutane ba su kasance ba face al'umma ɗaya tafiya ɗaya aƙida ɗaya akan imani ana cikin tafiya sai aka samu wannan rarraban waɗansu suka yi shirka waɗansu suka yi tauhidi take Allah ya ce fa ba'atha Allahu nabiyyin Allah kuma sai ya tada annabawansa ya tada manzanni mubashirina wa mundirin suna masu bishara suna masu gargadi bishara shine a maka albishir ga hanya ta alkhairi in ka bi ta ga abun da zaka samu na alkhairi gargadi shine a gaya maka hanya kaza tana da haɗari in ka bi ta ga mummunan sakamakon da zai faru jama'a mun fahimta haka Allah ya aiko annabawa haka annabawa suka yi sai ka ji yana cewa wa bashirin lazina amanu wa amilu salihati anna lahum الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون تو بشارة كينان وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يتكي البشر بشارة ما waɗanda suka yi imani suke aikata ayyukan ƙwarai anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu cewa suna da gidajen aljanna wadda ƙoramai ke gudana a ƙasan gidajen kaga yanzu imani aikin alkhairi sai aka ce to ga abin da za a bashi kullama ruziqu minha min samaratin rizqan duk lokacin da aka azurta su aka kawo musu ƴaƴan itatuwa daban-daban na gidan aljanna a cikin gidan aljanna qalu sai su ce haza hadha alladhi ruziqina min qablu ce wannan shine aka ba mu dazu wa utubihi mutashabi Allah ta kama kawai su kai ba shi bane ba shi bane wa utubihi mutashabi ana kawo musu shine kamanceceniya idan lemo ne jinsin sa ne idan kaza ne jinsin sa ne Allah ce walahum fiha azwajun mutahhara suna da mata tsarkakaka wa hum fiha kalidun sannan suna madawwama a gidan aljanna kaga yanzu imani aikin kwarai ga bishara to haka Allah ya tada annabawa duk lokacin da suka yi bayanin shiriya sai su yi bishara ma wadda ya bi shiriyan ba za ka ji kuma wajen gargadin suna cewa anzirhum yawmal wa anzirhum yawmal hasrati in qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun Allah ya ce wa anzirhum yawmal hasra ka gargade su game da ranar nadama nadama kaga idan kaga mutum yana bid'a wallahi zai ci zayar wallahi zai ci zayar idan kaga mutum na tarayya ma Allah yana hada Allah da wani Allah a cikin haƙƙin Allah wallahi zai yi dandana sani in kaga mutum na bin mata wallahi zai yi dandana sani in kaga mutum na shaye-shaye zai yi ɗan dana sani in kaga mutum akan mummunan aiki Allah ya ce wa annabi wa anzirhum yawmal hasara Allah ce ka ja kunnen su game da ranan ɗan dana sani kar ka bari ka zo kana da sani to haka Allah ya tada manzani liyunzira alladhina qalu takada Allahu walada لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الله yake kuma saboda ya gargadi waɗanda suke cewa Allah na da ɗa in ka mutu kana wane dan Allah ne zaka yi dan dana sani to wannan shine aikin annabawa fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin Allah sai ya tada annabawa manzanninsa cikin al'ummominsu mubashirina suna masu bishara wa munzirina suna masu gargadi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq kuma ya saukar da littafi tare da su da gaskiya ma'ana da ya aiko su kuma sai ya hada su da littattafai li yahkuma bainan nas fi maktalafu fihi don yayi hukunci tsakanin mutane kan abin da suka yi saɓani a kai idan an yi saɓani kan ba wannan na ganin daidai wannan yana ganin ba daidai ba sai Allah ya ce to ga daidai akwai abin da ya ɓuya na shirya da ɓata babu fa ba sallahu nabiyina mubashirina wa munzirin Allah ya tada annabawa manzanninsa suna masu bishara su nuna muku hanyar shiriya su muku albishir da abin da za ku riska in kun bi hanyar shirya su nuna muku hanyar bata su gargaɗe ku game da abin da zai same ku in kun bi hanyar bata wa anzala ma'akum alkitab bil haqq liyahkuma bainan nas ko Allah ya saukar da littafi tare da waɗannan manzanni in aka aiko manzon to sai kuma a mai wahayi a bashi littafi da zai zo ya yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya wannan ya yi kudu wannan ya yi arewa sai ce to a zo a ɗunguma a yi kudu nan ne daidai jama'a mun fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadi annabi yace na rantse da wadda raina ke hannunsa wa kenan ya ce taraktukum alal baiba annabi ya ce na bar ku akan haske na kiya ba abin da ya gurɓata shi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiya annabi ya ce na zo muku da addini shiriya tangararan ba abin da ya taba shi annabi sai da ya rantsa yace abinda nazo muku da shi ba wani matsala tattare da shi ba abin da yake tattare da shi wannan rahama ne ko ba rahama ba ce rahama ne a hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu lam yakun nabiyyun qabli ba wani annabi da ya zo kafina illa kana haƙƙan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum annabi yace babu wani annabi lam yakun nabiyyun qabli babu wani annabi daya kafina wani manzo daya da ya zo kafina annabi ya ce illa kana haƙƙan alaihi face hakki ne akan annabin hakki ne an ya dulla ummatahu ya nuna ma al'ummarsa an ya dulla ummatahu ala khairi ma ya alamuhu lahum duk alherin da ya sani ga al'ummar to hakki ne akan sa ya nuna musu akwai annabin da bai nuna musu ba wa yunzirahum sharra ma ya alamuhu lahum kuma ya gargade su sharrin abin da ya sani zai cutar da su annabi ya ce duk annabin da Allah ya aiko hakki ne a kansa ya nuna ma al'ummarsa duk wani alkhairin da ya shafi rayuwarsu ya nuna musu sharri da ya shafi rayuwarsu akwai wani abu da ba a buɗe shi ba babu shirya a bayyana ne ɓata ma a bayyana ne shine a suratul balad da Allah yake jero ni'imomin da yayi wa dan adam alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn
wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahum najdayn Allah yace alam naj'al lahu aynayn Allah yace ban sanya ma dan adam idan duna biyu ba duk wanda ka ganshi da idan dunansa haka mahaifiyarsa ta gan shi da idansa. Walisanan wa shafatayin, Allah ce ban sanya muku harshe da labba biyu da za ku dinga magana ba, sai ce wa hadainahu najdain Allah ce kuma ban shiryar da dan adam hanyoyi biyu hanyan alkhairi da hanyar sharri ba wa hadainahu najdain ai bayyana lahu tariqain Allah ya ce hanyan tariqul khair wa shar wal haqq wal batil wal huda wal dalal Allah ya ce na fito muku da shi fili na shiryar da dan adam hanyar shiriya Allah ya ce na yi bayanin ta ƙololo hanyar ɓata Allah ya ce na yi bayanin ta ƙololo. Wahadainahun najadai Allah ya ce na shiryar da ɗan adam waɗannan hanyoyi guda biyu shirya ɓata. Ga shirya a fili, ga ɓata a fili, ga sharri a fili, ga alkhairi a fili. a suratul insan shine ce inna hadainahu sabila inna hadainahu sabila inna shakiran wa inna kafura inna hadainahu sabil Allah ce mun shiryar da dan adam tafarki na gaskiya hanya miƙaƙƙiya hanya ta shiriya in ma shakiran ko dai yayi godiya ya bi hanyar da muka bayyanar mishi wa in ma kafura ko kuma ya kafirci. Allah ce amma dai mun bayyana. Jama'a duka muna fahimtar hanyar shiriya da ta ɓata a bayyana take? Amin tare da kai. Jama'a mun fahimta? To inda matsalar take, inda matsalar take, shi ne hanyar da za ka bi shiriyar in baka ankara ba. to anan shaidanu sai su ja ka jama'a mun fahimta amma dai hanyar a bayyana take ai mun fahimci a bayyana take batar ma a bayyana take ai mun fahimci a bayyana take ka ji dukkan waɗannan ayoyi da muka karanta shi Allah wadda ya aiko da shiriyar kuma ya bayyanar da shiriyar su ne annabawa da manzanni. Amma jama'a mun fahimta? Annabawa da manzanni, fa ba'asa Allahun nabiyina mubashirina wa munzirin. Kun rike wannan da kyau? To, tunda annabawa aka turo, waccar ayan Allah ya ce, Laƙadi mannallahu alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim ba an aiko mana manzon Allah ba to inda kai da ka sake a yi maka sakiyar da ba ruwa sai ka bar annabin ko manzon da aka aikon sai ka rike wani a gefe ka gani idan baka iya wannan lalen ba anan da abarka shi Allah abin da ya ce shi yasa idan aka yi tashin kiyama ba ruwansa da kowa annabawan da ya turo su zai tsayar. Kai ma in aka zo tambayan ka ce maka za a yi annabinka. Jama'a kun gane? A nan, a nan man sigir matsalan take. A nan matsalan take. Shi Allah annabawa ya aiko. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وإلى عاد أكاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أكاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أكاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا شي الله manzanni da annabawa ya tayar ya ce su zo wa mutane, su kuma manzannin idan suka zo suka isar za su faɗi saƙon allah sai su ce ku bi ni in nuna muku hanya. كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم إني لكم رسول أمين سيتي فاتقوا الله وأطيعون وأطيعون Allah ya ce mun aika annabi Nuhu, walakat كذبت قوم نوح kazzabat qaumun qauman nuhin mursalin Allah yace mutanen annabi nuhu kazzabat qaumun nuhin mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata manzannin Allah domin karyata manzo daya ai daidai yake da karyata manzannin Allah iz qala lahum akuhum nuhun ala tattaqun dan uwansu annabi nuhu yace yanzu ba kwa bi dokokin Allah ba yanzu ba kwa bi Allah ba ba kwa kaɗaita Allah da bauta ba inni lakum rasulun amin yace ni manzo ne dan aike ne zuwa gare ku amintacce mai amana ba zan daɗa ba ba zan rage ba fattakullaha yace ku ji tsoron Allah wa atiun yace ku bi ni ina kun ji ku bi ni kazzabat adunil mursalin كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين kaji shi ma fattakullaha wa atiun فاتقوا الله وأطيعون kazzabat samudul mursalin كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.
فاتقوا الله وأطيعون kazzabat qaumu lutinil mursalin كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين.
إني لكم رسول أمين shi ma sai ce fattakun laha wa afi'un فاتقوا الله وأطيعون kazzaba ashabul aikati كذب mursalin أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين shi ma yace fattakun laha wa afi'un فاتقوا الله وأطيعون jama'a duka mun ji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yud'a nuhun yawmal qiyamah za a kira nuhu a filin alkiyama fa kana zai ce labbaika wa sa'alaika ya rabb Allah sai ya ce mishi hal ballagta ka isar da aiken da na baka kaga an kira wani ina shi da aka aika da aka zo kan al'ummar sai Allah ce musu hal ballagakum ya isar muku jama'a ni kun fahimta a a hudubar bankwana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma al'ummarsa wadda ita ce hajjinsa na bankwana ya ce wa antum tus'aluna anni yawmal qiyamah ya ce Allah zai tambaye ku a kaina ranar alkiyama zai kira ku ya ce ku mishi bayani a kaina fama antum qa'ilun me za ku gaya ma Allah qalu suka ce nashhad annaka qad ballagta wa addaita wa nasata suka ce manzo Allah zamu ba da shaida a gaban Allah saƙonsa ka isar mun ji sai dai wanda bai bi bai yaƙi bi don kansa ka sauke nauyin da aka ɗora maka, ka mana nasiha, annabi sai ya ɗaga hannu ya ce Allahumma shahid. Allah ka shaida, ka ji sun faɗa tun anan aiken da na aika aiko ne da shi na sauke. Jama'a kuna ji? To duk wanda ya zo maka da saƙo ya ce gashi ka tambaya ka bincika na ɗan aiken ne ko nashi ne. Kun fahimta? a nan ake batar da mutane. Na ɗan aiken ne ko na shi ne, na ɗan aike an cika shi an rufe shi tun kan ya bar duniya. Bayi bukatan daɗi bayi bukatan ƙari, sai dai a ciro a isar. Saboda haka wadda ya zo maka da shi ka yi ƙoƙari ka sani, na ɗan aiken ne domin za a tambaye ka wa ya baka. jama'a mun fahimta wadda ya baka in na dan aike ya baka kaga ai na dan aike ya baka shi kuma zai samu ladan dakon abin da yayi ya kawo maka amma in nashi ne to kaga ba na dan aike bane yanzu shiriya a bayyana take ko a boye take a bayyana take dan aiken nan guda ɗaya ne shine annabi Muhammad alaihi salatu shi guda ɗaya ne shi guda ɗaya ne ba su biyu ba ne. Idan mutum zai musulunta sai a ce ya zo ya karɓi kalma zai shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah sai ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne ma'anan manzon Allah ne dan aiken Allah ne ashe shi Allah ya aiko don me da ka karbi sakon da ba shi zo da shi ba jama'a mun fahimta shi yasa Imam Malik yace duk wanda ya kirkiri wata bid'a kuma yake ganin bid'ar daidai ne a yi ta yace yana tuhumar annabi da ha'inci jama'a mun fahimta abinda aka zo da shi na shiriya haske ne kishiyarsa duhu ne bata ne Allah a Qur'ani yace wa in tuti'uhu tahtadu Allah ya ce wa in tuti'uhu idan kuka mai da'a kuka bi shi ta hatadu Allah ya ce za ku shirya kun shirya ina shi ne aka ce in an bi shi an shirya in an bi shi an shirya jama'a muna fahimta shirya a bayyana take bata a bayyana take kuma ba da su taba daidaituwa ba ba da su taɓa daidaituwa ba, mutum yakan ɓata bayan ya san shiriya saboda son zuciyarsa. Amin. Ba wai an ba shi abin baibai ba ne, ba wai ba saƙon ne ba a ba shi shi daidai ba, amma son zuciyarsa da ya sa a cikin al'amarin sai ya taɓe. وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات الله يتي وما يستوي الأعمى والبصير الله يتي دمكاهو دميجني بدا سديديتا بدا yadda mai gani zai tashi ya kama hanya tiryan-tiryan da yadda makaho zai kama hanya Allah ce ba ɗaya ba ne. Wa ma yastawil a'ama wal basir Allah ce da makaho da mai gani ba za su daidaita ba wala zulumat wala nur Allah ce haka dufai da haske ba za su daidaita ba. Duhu da haske abu ɗaya ne? inda za a kashe wutan nan gaba ɗaya mu zama a cikin duhu a ce a gabatar da darasin zai yiwu yadda muke so wala zillu wala harur Allah yace inuwa da rana Allah yace ba za su daidaita ba imani musulunci addini inuwa ne inuwa ne wadda bai ɗanɗani wannan ɗanɗanon ba bai san ɗanɗano ba bai san ɗanɗano ba amin bai san ɗanɗano ba addini ba addini a rayuwarka ta yaya zuciyarka za ta huta ba za ta huta ba ba za ta huta ba wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat Allah yake ba za su daidaita ba rayayyu da matattu wannan yana mace wannan yana raye ɗaya suke to duka wannan shari'a mai albarka Allah ya saukar da ita ne saboda a bayyanar maka da hanya kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله يتي كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك الله يتي وني إير للتافيني غاغربا دومي البركة أنزلناه إليك da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam litukhrijan nasa min az-zulumati ila nur Allah yake don ka fidda mutane daga cikin duhu zuwa ga don ka fidda mutane daga cikin duhu zuwa ga haske duhu irin na kafirci duhu irin na shirka duhu irin na sabon Allah damuwa da rashin natsuwa ya tabbata ga wanda yake kan bata natsuwa ya tabbata ga wanda ya bi shirya to Allah ce mun saukar da wannan littafin ne don ka fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske kenan duk lokacin da aka zo magana akan addini magana ne na fita daga matsala zuwa maslaha fita ne daga cikin duhu zuwa ga haske fita ne daga cikin matsala zuwa ga alkhairi الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Allah ya ce Allahu waliyul ladhina amanu Allah shine wali masu imani majibancinsu masoyinsu akwai mai son ka na gaskiya irin ubangijinka eh babu babu ibn al-qayyim yace inda za a kwaye wa bawa ya ga kulan da Allah yake bashi zuciyarsa za ta fashe saboda son Allah kula da Allah ke baka renonka da ya yi yadda baka ganka nan mahaifiyarka ba ta taɓa ganin motsin girmanka ba kawai tana goyonka ne ta ga yanzu bai kamata ta ci gaba da goyonka ba shi yake kula shi yake kula da girman da girman komai Allahu waliyul ladina amanu Allah shine wali na waɗanda suka yi imani yukhrijunahum ko yukhrijuhum min zulumati ila nur yana fitar da su daga duhu zuwa ga shi Allah in dai zaka yi alaka da shi alaka ce ta rahama idan ka ga bawa a cikin azaba damuwa da nadama shi ya jefa kansa Allah da zai kama hannunsa ya jefa shi haka ne aljariya in ka ga mutum a matsala ya jefa kansa da kansa alaƙarka da Ubangijinka alaƙa ce ta rahama da jinƙai. Idan addini alfarma ake bi kafin a yi, ta ina kake da alfarman da za ka yi? Babu. Jama'a mun fahimta? Kallon addini da shiriya a ma'auninsu. kar ka ɗauka abin wasa ne kar ka ɗauka addini abin wasa ne kar ka ɗauka abin wasa ne ka ɗauke shi wata rahama ce gata ne da Allah ya maka ya nufe ka da shi ya maka arzikinsa ka riƙe shi hannu biyu kar ka ɗauki ɓata da wasa kar ka ɗauki ɓata da wasa kar ka ɗauki ɓata da wasa duk abin da aka ce ɓata ne ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tattabi'u khutuwati shaytan Allah ce kar ku bi hanyoyin shaytan duk inda ka zauna ko hira ake yi ka ji hira ce ta banza ka bar gun ka bar gun ka bar gun ka raba kanka da wannan hanyar ka raba ta Allah ya ce in ka yi imani hanya in ta shedan ne Allah ce ka nisance ta karka ce za ka je ka dawo karka ce za ka je ka dawo dubbai sun bi hanyar ba su dawo ba la tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi hanyar shaytan duk hanyar da ka san bata ce ka nisance ta duk yadda mabarnata suka kayatar da ita jama'a muna fahimta shari'a yana cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na kwarai shari'a yana nan anan annabi ya ce duk wanda ya tsaya a kan wannan tafarki to ya tsaya a kan tafarkin da zai tsira duniya da lahira jama'a muna fahimta addininka imaninka aƙidarka tauhidinka sunnarka ni'ima ce Allah ya maka rufin asiri Allah ya maka da kai ba ɗan bidi'a ba ne ni'ima ce rama ce ka ɗauki ɓata ka ɗauki ɓata hannu bibbiyu a matsayin abokiyar gaba ka ɗauki shiriya hannu bibbiyu a hanyar tsira ɓata abinda ka gane ɓata ne ka yaƙe shi ka nisance shi abinda yake shiriya ne ka rungume shi ka bi shi shiriya a bayyane take bata a bayyane ki shiriya a bayyane take bata a bayyane ki idan ka gane shiriya kar kai jinkiri kar kai jinkiri kar kai jinkiri idan ka gane bata ta bayyana ma kar kai jinkirin kaurace mata ka ɗauka waɗannan ababa guda biyu da Allah ya bayyanar da su gare ka, ya bayyanar maka da shiriya, hanyar shiriya, ya bayyanar maka da ɓata, hanyar ɓata, yana daga cikin mafi girman ni'iman da Allah ya maka a rayuwa. Ashe bai kamata ka mai riko sako-sako ba. Ba wadda zai nuna maka wata hanya mafi dacewa kamar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ba kuma wadda zai gargaɗe ka akan wata hanya mai muni kamar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya nuna ma wannan shiriya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusar da kai wannan shiriya ne kar ka yi wasa ni'ima ce mafi girman ni'ima da Allah ya maka ya fi arzikin da za a baka na abun duniya ya fi kimar 'ya'yan da za a baka ya fi kimar numfashinka idan ɓata ne halaka ne duk baƙin ciki da nadamar da ɗan adam ke tsoro ba abin tsoron da ya kai a ce ya ɓata ba abin tsoro da ya kai a ce ya ɓata ga hanyar da shirya ta zo ga hanyar da za ka nemi shirya ga hanyar ɓata ga kuma hanyar da za ka ƙaurace wa ɓata wadda ya shirya Allah ce zai shirya ne akan hujja wadda ya bata zai bata akan hujja shi yasa duk dan wuta kafin a shigar da shi wuta sai an tambaye shi abinda ya ja ka zuwa wutan nan dama baka san da shi bane ba a maka bayani bane sai ya ce an mun bayani ina ce saboda an riga an mai bayanin ne alam ya atikum nadhir za a ce mai gargadi bai zo ba za su ce ya zo alam ya atikum rusulun minkum manzanni ba su zo sun muku bai asce sun zo abu na ƙarshe roƙon Allah ya datar da kai da shiriyar bayan ta bayyana maka saboda wa mata sha'una illa an yi sha wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah illa bi iznillah kana ce wajen roƙon Allah shirya kaza kana ce wajen roƙon Allah shi ka san kanka ka san hanyarka balil insanu ala nafsihi basira ka nace da roƙon Allah shiriya ka da ka nace da roƙon Allah shiriya ka nace wajen roƙon Allah ya tsare ka daga ɓata. Allah ya muku albarka. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله جيب العربة زامو قباتر درس غورا صلى